Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulanmu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur yau lahadi ashirin ga watan disamba miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da hudu ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya allah shi bani ikon sauraro lafiya amin a karbar allah bismillah يا ربنا بسيد المختار ونوره وخير المقدار فهب لنا اللطف والمعارف وهدنا المرام والعارف يا ربنا وجعت العباس وسره ونوره النفاس وابقى قلوبنا بخير الجامع والله وعدنا باليوم الامه يا ربنا بسيد السماوات بنوره وإن السماوات يا ربنا بشريعة الآوي ومن بسيد الآوي واختارنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الضير يا ربنا بسيد سخيري ومن بجاب سيدي لين لنا الحديث والشفاء بعيد عن الجنون والجبال وابتعد الكنوز والعيون وانفذنا الأبرار والعيون يا ربنا بشيك الأسنان وسلوى ونور الجميل فعبدنا وغنى الهيم ولينا الأمور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والمجدين
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المهدر والقاده بنظرة تاتي لنا بالسمع الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko ne da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarar hahutul aliyya yake da bukatar komai da komai a cikin halarar nasu ta kowa ne amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne tabaraka wa ta'ala
zulfilal wal ikram a yan uwa muna roƙon Allah ya dawo mana da shehu lafiya kuma ina taya mu murna ina taya mu kuka da nadama a haɗa baki da fajidin bididdin hayyarar kalbawan lumba shi nake muku ina taya ku murna ina taya ku bakin ciki ina ce kawo nan mu murna ina ce kanmu bakin ciki murnar me yake yi muna murnar shiga sabuwar shekara bakin ciki kuma na kurakuran da muka dinga aikata a cikin shekarar da ta wuce shi ne bakin ciki saboda ina roƙon Allah ya sa ni damara wannan sabuwar shekarar da zama ba za ni yi fashin wajiba ko to ne ba kuma ba za ni fashi dukkan abin da muka saba aikata na alkhairi ko to ne ba kuma mi damara zikirinmu da salati da duk gulmace gulmace yawa a cikin aikin wannan shi ne abin da ya kamata kullum idan shekara ta kare ana murna ta yanzu mun shiga shekara kaza shekara ta talatin da kaza shekara ta arba'in da kaza na cika shekara hamsin cif cif cif to in an tashi hamsin din nan an ci aikin alheri nawa kai sai ga mutum yana nema ya ji saboda haka shekaru sun tafi aiki sun yi kaɗan suna roƙon Allah ya taimake mu ya shagaltar da mu da shi ya shagaltar da wasu mu da mu abin da muke roƙon Allah ke har kullum Allah ya shagaltar da almajirin kyautu jiyani da Allah ya shagaltar da makiyan kyautu jiyani da wani Allah so da ka yi kwakar yadda ga sabon shekara ta zo ko bukata lokacin da zauna ne ta basu ne ta karya ne ta gulma ne ta hannun limanci ne ta surutar da ba za su amfani mu duniyar mu da lahirar mu ba ne ta zikiri kurum ne ta salati kurum ne ta karatun qur'ani kurum ne ta karanta diwani ne ta shauki da kauna zuwa ga Allah shauki da kauna zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ake kira ta haƙƙi shi da tashawuki ba jazba ba ne jazba abin nema ne a kowane lokaci da bawa ma'anan jazba bawa ya so Allah har Allah tabaraka wa ta'ala ya ga a zuciyar ba komai ita ji zuciyar ta ta bure shi yake so jazba ba da yawa za ka ji an ce cewa rajalla ya ce ismaili da isali yi wa rami a kan dimishin majrumin lam ya sabu wa salikun lam lam ya dubu abin da ke yake nufi da suduke an intibahi min nau'in jaflin shi ake cewa suduke to yanzu sai ka ɗauko wannan wasiƙa ka ce shehu ya ce mutum biyu ba da ba su majzumin da bai suluki ba da salikin da bai zarba ba in ba ka san ma'anan magana shi ba za ka fita cikin nan mutane a ɗari ba ka sani wataƙila kuma kai ne ba ka sani ma'anan suluki bawa yana kwance shi ne mafarkin wa ma halattun jinna wal insa illa li ya'budu sai ya farka a fudufi farka wannan da yake shi ne yake kuma ya alula yake wannan zaman da yi shi ne shoge inda ka gane dan ne aka halitta ka fita suka tafi gurin wanda ya halitta ka to rashin tafiyar shi ne zai ba da ba a yi ta biye ne kullum a ɗauko wa kuka a rasa ya zaɓi wannan shi ne abin da shi yake ne mutum ne suluki ba wai ma'anar wani suluki a cewa wanda bai yarda da ɗari ko a'a suluki bayan mutum ya farka daga baccin gafara sannan kuma ya ƙinkewa sai ne ka farka da asibari an kiran sallan farko amma tun da ka farka kana zaune ba ka shi kayi alula ba sai baka komai ba har karfe takwas na safe kana zaune ne amfani tashi amma baka tashi ba da yaji so da tun da har ka farka to yi ƙiri alula tashi ina farko sannan kai istighfari ka taimaka Allah ka je ka samu sallah asbahi to sulukin ya shiga to me jazba jazba usuli da fanayi da fatari rabbani shi ake cewa jazba wanda ya samu usuli ya samu fatahi rabbani ya samu fadayi za ka ce shiwo bashi bashi a baka san waɗanda shiwo ce bashi bashi to da ka wannan takardar za ta zane samu da dukkan mutanen da suke karanta ta bukata za ka je garin ka fidda wani akida ka fidda kanka yanzu to saboda ka muna so tun da muka shiga sabuwar shekara Allah ya taimake mu mu zama daga cikin waɗanda za a rubuta sunayensu a cikin sahabban shofi jari na har abada waɗanda wani abu zai taɓa imaninsu ba salbu ba zai shiga imaninsu ba sardu ba zai fita su a musulunci ba sura ta muna roƙon Allah ya mana wannan don kuma kuma innama da amalu bi billah karka ji an faɗi kamar yadda malami da ya buɗe karatu ya ci faɗi cewa shi amfanin ilimin aiki da shi ka ji ka ji sani ina wa a ɗana ba sani ina wa a ɗana ba saboda haka tun da ko haka abu yake da zai yi kokari duk mutumin da ya sa niyya a bazu sai ya je yau saboda haka yanzu da mutum ya zauna ya fara tunani to gaskiya mutum tun da aka shiga wannan sabon shekarar gaskiya wancan shekarar da ta wuce salatin fati da zai kwata-kwata ba su miliyan biyu ba amma wannan shekarar in Allah ya daka ni shekarar in Allah ya ja da raina sai na yi miliyan biyar ko miliyan goma zikiri kuwa in Allah da numfashi na da ismul dalala zai dinga fita ba zai dinga fita a kudin ba a banza domin numfashi da ake gani ko yana da amfani har mu daura kawai numfashi kenan ka shafi zuciya ne ya fita shi kenan haka haka haka haka an fito numfashi idan ka fita da ambatan Allah da su wato ya zaɓo na suna daga cikin sunayen da ma'arfarta sun bibi da shi. Imma numfashin ka ya dinga fita da Allahu Akbar, Allahu Akbar, numfashin ka ke nan babakin ba zai ke bari, numfashin ne ke bari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ko kuma numfashi ya dinga fita da Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Imma numfashi ya dinga fita da Allah, Allah, wannan mafiya sun fi girma. Numfashin ya dinga cewa Allahu, Allahu, wani kuma yana cewa hu hu hu wani kuma yana cewa a a a haka haka haka maratu amma wani wallahi na ka gaya ma abin da ne ta shi ka yi ke hadi wallahi tallahi ya yi da jirgi ya tuba ya ce wallahi shi ba musulmi ne wallahi tallahi mu ka shi kun abin da ke hadi da sharri da zai mutu ba ka zai zama abin ba ke wadata shi ba sun ce ba wani abu ne wanda yake halala daga Allah ko wallahi da shi ka fahimce shi ka fahimci inda ya dosa ga abin da ke nufin al'ummar annabi da shi wannan mataki ihu mu an asukahu ila hadar farrahi ilahi na ba za ka taɓa yin mata ba za ka taɓa kara shi da wani malami ko ka taɓa yin tunani wai maganar sa wani duk magana tana biyo bayan maganar sa yasa ko a wurin maganar ganin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah da yazo yace ra'a rabbahu haqqan da ainihin wasirati wa kullu du'a hada wa ra'a wa inda ka ji na ce maka Annabi ya ga Allah ko wani malami da zai ce maka ya ga Allah ba ke maganar bayan ta ni da shi ba ma rabuwa kuma ya ga ya ga Allah ko ma ya fi san yadda irin ganin da yawa Allah ne kuma irin ganin da na mai kenan kuma da yake kanta da Allah a halar da ba kowa ba komai ba haske ba duhu ba akwai ba babu ni ma a nan muka da shi to yaya kuma za ra ka je kai take ne kurmu da wani to mu ta biyuwa ne
أليس صلاة الله ثم سلام Thank you.
يا ليت لا ترأي ثم سلامه بهذا ملعدا يا ليت لا ترأي ثم سلامه تجيب يا من يا ليت لا ترأي ثم سلامه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يتهم ذلك na hau karshen dukkan sanin Allah na hau kusan ma'arifar Allah na tsaya duk da yake mai san Allah sai ya je ta yi in ba su da zai san wani abu ba amma ba ni ƙeta da halara ta yi dole sai ya je ta yi da ma'arifa ta ma'arifar Allah take da ta Dukkan mafarida, yake na yi ta yi da bai ta samun duka da har ƙasiya zalhakatul aliya, na kora al'umma zuwa ga halara madaukakiya wani saidi, sannan kohun kai da tijaniya da umar rubutu da muhammad ladin al'alami da muhammad da nabiyu da manyan kusurban kusurban tijaniya suke fafutukan nema haida, wallahi na samu koyi ji ne ko na riga na tafi ko hali na faro ko kuma da so da ne wani sati da yake ala a tsaki والناس في ذات ما يكونون عليه من الدين والإسلام ويدخلون الناس في دليلنا أبواجا أبواجا إبراهيم يقول من الحليمة
yau rasulun lahi,
kamar su an tambaye da aka ce ya aka yi abin kamata ne bai samu ba muhammadu rijali bai samu ba muhammadu hadu bil alawi bai samu ba muhammadu nabihi bai samu ba eh, ya aka yi umar rubutu bai samu ba abdullahi bin hadin alawi bai samu ba baban kama ya aka bai samu ba ya ce kake tambaya da hukka rasulullahi ai na fi su san annabi Eh, suna san annabi amma Allah na fi su. yake da san annabi ba ta ko
Ahmada, yake mafi godiyar halitta sayyide, shi ne shugabana wata sojan mahbub, sai na zama zuwa ga mun so jinsun gawaisa, na samu kyaututtuka annabi ya mun kyaututtuka ya mun kyaututtuka wasu ya ce in faɗa wasu ya ce in ko yana wani tawfil hajji yawmal idi bil khayr min minan jaharan atalil muqaddal manazil wa atqafu ma la aqulu bi sirri ana cikin aikin hajji halina sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni ya ba ni sauƙuƙuka ya ba ni abin da ba zai iya zuwa ma wanda ko da na yi mayu kuma ko kusanci da cikin dari da ya taɓa yi wa da ya ba wani abu ne tsakani na da suke
fahimta ita al'aqab, sai ce ka ga manyan kuduban halitta irin su ibn arabi irin su da musan irin su abdul abdul kamil irin su imam tafi irin su ibrahim al makki irin su ibrahim al makki irin su ibrahim al khawat irin su ahmad al badawi irin su abdul qasim al kusairi irin irin waɗannan gaggagaggan kuduban kudubai waɗanda ba su ganin kowa gaban su ya annaba in suka fita hayyaci yayin kujan fi kulli makarin, kowace irin magana ta ganin zafin Allah da ake fi makarin zaki, yayin da ake cike hudu kuba ko suna ko aiki na zatin Allah ko da gaske da kayayyaki domin idan ka ganna a halar garin zatin ma fuskan marakida, ina da kujera a halar zati ma ne a garin yayin da ni suka bada in ga wata kusa ta Allah sun rubuce hankali ya fita ya rasu ni za a gani a halar garin zatin ma sun kujera ne ina jin dai ina jin zatin amma irin da ake duban abu biyu don karka ɗauka abu biyu ne duk abin da ke galar Allah ko ma yake babu sannan a duk da hakki ala da babu da yadda mabu zai zawo zai za al haqqu wa al batil illa al batil kana zabuka ko haka ne
faɗi sai ko bayan na je kuma ina yayyancewa ina nan na dewa kullum mahmani kowane irin daji da daji kuma kada bani wanda ya so da so na hakika kada habbar ne liman kad habbar ba liman habbar wanda zai ce ina kasan ko mata ma su yi a kala kala ke wanda zai gama su ce wallahi ina son ne ta faɗin maganganu wallahi kaza ni kaza ni kaza amma akwai wanda ko magana zai yi a aikata za ta gani ta ai ta kawo kudi ana kawo a sabon ai ta hidima amma wani kuma zai zai kasu zuci da an ta za a ko ba zai ƙara zuwa ba ta yi mata
da zuwa da ita da wayo ta ƙara mutuwa ba haka wani za a wani dubu na hanyar da ta yi
da an ce za a yi wani abu wallahi ka je da gani da abin
sai an tare da ba zai gani da ne ko
ila al-hadratul aliya sai da ko wanda ya zo da kyau na hakika da gaskiya zan yi ke mai hisabai in tura samar Allah halaran nan maɗaukakiya ba daga na fi kusan ɗauke su in dangana da shi da malaku in ɗauke shi daga malaku in kai shi da baro ya za a kararren da ke da baro su kamar yake da shi lawo ba zan gudu ina tafiya da shi da yana kai da hawo da abiya kamar ne da gaba da shi walau kuntu ranza kai ko da bana ne kana da ni kamar na rasu an ce maka bana ne ina kabari na zama ramuni wallahi zan yi wannan aikin har yau ko da kana da ni bana ko da hayati mutu kullu hawa ta ko walau kun tsani ba ko da ina kabari nan ma wannan aikin da kake ilahi ko to sai gudu na wa qala rabbiya ya kiyaye raina hattara matakar zamani saura ba za a taɓa gani na ba amilu ila kasin sharri jaiza ina mai karkata zuwa ga abin da bai halatta ba a shari'a ko wannan zazzaka wannan fana'i da wannan iskun da wannan abubuwan da suka ga ana yi na kauna zuwa ga Allah din nan da kusurwa da yunwa da tsunar ruwan hannu da fafashewar hanta da narkewar zuciya da nashewar ruhu da za ka taɓa da yiwa a cikin kusurwa da rayuwa ke yi. Ba kuma ko ana ramadanin da ake wato muka ina wani wasanni wanda yake a halaka duk wannan zazzar da wannan fana'i da karewa da narkewa da injimazi da fana'i da karewa duk da zai hana duk bauta Allah za ka gani ina karatun da an za ka gani ina tsaya za ka gani ina azumi za ka gani ina sadaka za ka gani ina bada zumunci za ka gani ina afuwa za ka gani ina duk abin da kusan annabi ya gani ko da yake a wani kuma a cikin ma'aikata a wani wuri yana wani yana cewa mu ne gaggabbun da ke na kaddawa kakku ko a zahiri ya abin mamaki da mutum ya je tafiya ya kuku ya zai ga masu hankali suna da suke suke da irin wannan kuma wani kai suke ce ba ku da hankali ga Allah ku da irin wannan kai kai ne ta kauna yake ai dole a mamaki ko mutanen jiya duk mutumin da ya so sanin nazarci wallahi duk inda ya zo a cikin cikin kaunar annabi ya buku ya yi tsu ya sha ya yi tafi amma kuma ya san da ta ba hankali
bigamni rasulillahi na samu wannan karfin ne da albarka ko kuma da taimakon ma'aikin Allah fitri wa murtidi masoyi na kuma jagora bikarbi laulam da saboda jeran da ya kai da nake yi fakkirtu fa'iza hakika na zama rahotacce alayhi salatullah salatin Allah ya tabbata gare shi thumma salamuhu na nufi biha da albarka wannan salati da nai in azama al'ada magana ta tarwace da rasa gabar da yamma duk da ayyaki zama kan farashi mafi magana duk da Allah ta rufa a cikin ta hanyar cikin rasa na gabar na yamma ina kudu na arewa da sani na suka fi sawa a addinin ma kullum zuri Allah da ya sa ba su sai Allah da ya sa ba su kaga mutum ya shekara arba'in yana ibada ma ya rasa wani yake yi magana wai wata mata ce aka fi sabon tana har hajji ya fito biyar tana zuwa aikin hajji sai ta ana tafi ita da wata kan wata hajiya ta ga ana tafi sai ta ana abubuwa sai ta yaje ta ce ta Allah cikin gani suna ta hau ta hau ita hajiya wani ya san mai gaskiya Allah zai za mu tafi
yakin yankara ba su zai da gaskiya ba to irin wani almajirai ba almajirai ba wanda duk Allah ya ba su zai da gaskiya wallah ba a kawai za mu yi cibiya wata abu da ake cikin gaskiya ne wa masa wani ke tsoganan wanda ya nuna na yin da ya nuna na yin aiki wa ba za wa kuma wanda ya nuna ya kuma fito da shi Allah ta karwa da irin wannan mutane عليه صلاة الله صلاة الله تتفق معي في الله ثم سلامه أنه يمكن بها بابرك ولا صلاة يصيب من دامني وأبو ولا صلاة فكما تشيع كوماز فتتأكد تتقى في كاسوكا الأرجل وند إلى الأرجل والمبارزة غير صلاة من تشيع من ظالم وند إلى الأرجل والمبارزة كومين يجيب كوماز في da samun wata kuskiya ta ta kashe shi na kusa ce na yi ta ana miki na wani kuma ya yi ba wani ce alai salatu ba wa salatu Allah ta kasa ga ma'aikin Allah kuma salamu sannan an yi ce da albarka wannan salatu ita fa ake zaɓa nan jaban mafarja wanda iya ke karɓai da zaɓai da duwatsu manya da kokuna da sahawu na hauyi da kuma kaula da yanzu ba an ma shirya ba ta biya da ta har aka ba na ta ga shi nan ko ya yi salati ya ce wannan salati da albarkarta Allah zai ba ruwan da yake dadin duka ya yanke faharu ya yanke duwatsu ya yanke tekuna na hauri da tarihi alaihi salatu Allah salatu Allah ta fata da ma'aikin Allah kuma salamu sannan ni ko al'ali har da alayen al'asabi sahabbai ma kun ta'adda matukar suna gani na kan adam da jiri ta Allah ya amince عليه صلاة الله ثم سلامه يوم دانا بهذه المقدس رمي عليكم wato wato za hawa ma'abokin tsira ido na da kake gani ni ba zuciya ta kai ke san Allah ba har idanuwa na na kiran Allah shi za ga idanuwa na ma ba su kama da idan wani komai na za ka ga daban ko da shi in so ya sa riga ya ka sa irin ta to sai an ce maka ba ya din ma ba irin ta duk abin da ya taba ya zama daban da mai kawai a kan Allah ya danganta da kowa haka komai na ya danganta da kowa maganar ta bai kama da kowa ba ko ne kama ba kan kowa ba idan ta bai kama da kowa ba hancin ta bai kama da kowa ba ta iya ta in yana tafiya na kai da ƴaƴa na ne ko suke da cikin gida wallahi ka gina kan zai ki gani duk da irin tafiya yau kuma ne ki gani in ba so ruwa za ya sai da za ka kuma kana so na dawo ana baki amma ana magana cewa kawai kawai kana zumbar baki aiki da ɗaya da su ko da ka yake na ta cikin yin idanuwa a waɗanda suke cikin da ƙaunar annabi. Kwatanto. Ko na aiki. Ima kullo ya nufi. Da duk abin da kowane irin bijimin kuɗi ne zai iya in ya ɗauka. A ayabi zai gajiya da
na ba shi kwakwalwa ta na ba shi zuciya ta na ba shi komai yadda ya garkin dabbobi na ma na ba shi na ba shi mata na ba shi yayana yace kai ban guje ba ina ba annabi komai na mallaka ko yanzu kace ina son ka shehu to yace na ba annabi kai ko da komai na shi ba annabi yace da wannan sai na dauke ta irin amana ta Allah wadda duk koshin kudi in ya dauka wallahi ya fadi da za ka tara kuduban halitta kaf ka dora musu abin da na dauka wallahi sai su fadi ko biyo ba za su iya ba yana cewa na dauki abin da za a dora wa duniya da lahira da sun rushe ba za su biya kuma aya ta yi inna arabna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashqala minha wa hamalaha al-insan wa insan al-kabi to in baka sani baka nemo wanda baka sani fa kalbi ka jira ba ka Allah ya ce ba
yalumunani to yace mutane suna zargina fazzabtu maimakon ni kuma in shigaltu da su ni kuma sai nake ƙara karanci saukan wa makraman a wurin kaunar annabi da suke za ka same ni kullum zuciyata na kuka idanuwa na suna kuka saboda annabi yayin da zuciyar makiyana suke kauna suke jeje zuwa ga abin duniya ni kuma yayin nan zuciyata take kauna take jeje zuwa ga muhammadu rasulullah kaga an sha bambam kana kina amma ba abin da ke zuciya ka sai kwaɗayin abin duniya ko kace ka sa abinci ko kace ka sa riga ko kace ka gina gida ko kace ka auri mata iri kaza ko kace ka yi kaza ni ko ko kace in sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko irin hali
idan bil kuman yace za ka same kullum ina jirgi da kabbul humani da sasannin ainihin sadauki al aryahi ko gaba al muqaddas abin tsarkakewa gaban aini da tawaya da amrullahi na rantse da wanda raina ke karkashin ikonsa sahabtu na tafi na riga na yi gaba sai dai kai ta zaki zaki da kai inda nake ba kai ta zaki ayan ka tsoro ba kake ne kai ba a nan aiki kai wanda dauka kai ta zari ne ayan da kake zaki ya yi nisa tiri na kace masa bayan yana wani yana cewa illa ni qabla al-baraya hukmu kullu jannah kun ba ya tare kai ba san annabi shi ne ta gaban zuciya wanda kun ba a halitta kafin ta adamu ba ta ganin zuciyarsa annabi Muhammadu to me za ka bada kai lokacin da kana sai aikin da za ka yi kawai in za ka yi handama ka handama in za ka yi cuta in cuta ka kawai Allah sai ya yi ma amma ka ka bada wannan halarar ka ta dace yanzu ka mutu da juna ka mutu canza ka mutu bushi wallahi zai ka mutu arme yanzu fi kulli mazhabin kai ba wai matafiya ɗaya ba duk wata matafiya da kasan ahlul lahi suna ji su sadu da Allah na taɓa kuma wannan matafiya matafiyar sallah ce ko matafiyar azumi ce ko ta zakka ce ko ta hajji ce ko ko matafiyar sadaka ce ko ta karatun qur'ani ne ko ta tafakkuri ne ko ko ta eh, ko ta mene ne na bi wannan hanya idan kira rasulullahi domin in rufu ma'aikin Allah gaira mahayyati kuma ni ban yanke kaunar za mu haɗu ba sai da kuma muka haɗu wa an yu'alatin manzo Allah yana da dubu saba'in na hijabai min al hujri na hijabai shahidan wato duk waɗannan hijaban suna shaida khatir al muta'ad muta'ad suna shaida cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗauke da asirin Allah ko kuma duk sai da na gaisa a cikin gaba kuma annan gabai dubu saba'in da ya haddace kansa da su suka sai da na gaisa kuma a kowane hijabi na sai su nan ba ga ga mana kaɗan ba a cikin a cikin Faisal Ahmad a hijabi kaza ya bauta Allah da kaza a hijabi kaza ya kasance Allah da kaza ai a kowane tasbihi annabi yana da sunna ba kuma wannan sai da ban duka a zama fadar mutahassisi tunanin mai fitar da shi ya ga yana da girma ba zai iya da fice da kai ba sai dai sa a kai to tunaninsa hajjarati yana fita hayyaci in aka je aka gaya masa Muhammadu Rasulullah kaga turawa makana ne kullum mu fito mu akan addini musulunci akan annabi ko kullum za mu taɓa hankali kullum aiki kenan sai ga da kuro ga tsabar gudumin ga kuɗi ga komai da za su aiki yana da biliyan kaza amma sai ga shi da gajeren wanzuwa bakin ido ya singile ko kuma su kai sa cikin zafi da sarkai da yara ana wanka da shi da shi sai gross a tsakaga ba hankali shi ne ta hanyar iya kafirin mutahassi tunanin ne yana fita hanyar shi a cikin annabi Muhammad ko mun ɗauka wayewa ne da san hauka suke
wal ayn annabi shi ne an ba shi aynul hay sai an ba shi ma wato annabi shi ne hakika hakikanin hu in ka san hu to annabi shi ne hu wal a wal hawa aynuhu ita ma hu ɗin muhammadu ruwar zafi ainihin muhammadu shi ko muhammadu shi ne hu dama ana ƙa'ido aka ce maka shi ya za ka shiwa in annan ka tambaya sai ce Allah in ko ka tambaya Allah ka ce a ubangiji ai ce shi wajen ya ce Muhammadu na in ka ce Allah Muhammadu wane ne hu sai ce Allah in ka ce Allah wane ne hu sai ce Muhammadu sai ka dawo da shi Ibrahim sai ma bayani dai yawul qabatu dunya to ka'aban nan dai madaukakiya ta annabi ce in baka sani wa baitul maqdis to baitul maqdis ma dai na annabi wa zaibatu tayba sai ba ainihin madinatul munawwara nan ne ta bi kada za mu ga ne sai ta abin nan a cikin ta da kamshin ta da sanyin ta da ni'imar ta sun ce ma da bambanci da ko to shi ne to wannan wurin mai dadi na annabi wa daba maqamati ainihin gidan matsayi gidan martaba shi ma na annabi wata aljanna ce garu makamu
dawul khuldu jannatul khuldi ta annabi in kana so ka shiga tauhid wal firdausi التي تردوه ما فعل نبي إن ترى تتحدى التي تردوه تتوى النبي khairu ma'arati التي تردوه من يوم أنغر تتبعه duk inda za a kai ango to bai kai jannatin firdausi
wa daru salami to jannatin salami ma daru salami ta annabi ba'da adni bayan jannatu adini ita ma ta zama ta annabi wa udlifat da kai duka aljannatan nan ba an tanaje su ne
wa tabbitu madahan suna neman ne yaban annabi shi ko jannatu wa kulli tana neman shi daru salami daru muhammadin jannatu adni duka aljannatan nan masoyin annabin nan ne ya ko ne marubucin biya da nan aljannatan nan duka su suke ne kullamal mati kai kowane irin nema kowane irin nema nema suke kuma ne zo to ba ma wannan wani ne ganin wani ko iya rafi haka ko fatihar nan tana da harufa takwas ga alifin ga lamun ga ha'un ga mimin ga dalin ga lamun ga lamun ga ha to in mutum ya ce alhamdulillah ko gogon aljanna takwas duka za su buɗe kowace ko ba tana biyo ta nan biyo ta nan sanin za ka shiga to wanda shi yake ma ni ba alhamdulillah ni suna na ne ma alhamdulillah to ya yake ne
wa ma'wa to jannatul ma'awa mata annabi wa jannatul ma'in jannatul nabi mata annabi to in kana so ka tafi ka tafi tazayyan rabbaka wato duk waɗannan aljannatan sun yi ado sun yi kawa suna neman hadimin annabi Muhammad tazhur suna takama ala kulli malbasi ga dukkan kayan tufafi na ado aljanna shi ado matar aljanna shi ado girmanin muhammadu da shi ado ba wani suke nema ba hada mun da ke shi
walam nabdi amma shi hada mun ne wai shi zai bakar da kake magana amma duk da wannan adon da aljanna ta yi kan matar aljanna shi ado zulmanin mukallafin da sun yi ado duka suna nema na yake amma Allah ni ba na nema ni ba na ma tunani kuma ba na tsoro Khairan Mustafa ba ku sallallahu alaihi wasallam ni Mustafa kai wani ke nema ba jannatu abin da ko jannatu sallallahu ko jannatu kaza ko jannatu kaza a ni ba wannan ba yo ko ba ce ba cikin shehunan mu ma akwai shehunan mu waɗanda wallahi wani in ka kalli ba ka ji in ka tuna abin da kuma an kira kuma ta dubu ba da yin ka dubu ne ne za a je an je wallahi kana kallon da kai ka san wannan zai cikin gurbin da za su yi su wannan wasan ko ka gurbin yake Allah azan ko a lahira wannan afadan Allah ne mutum ya gama haiba ya gama wakari ya gama tunani na ya samu istiqama ya ji duk wannan sana'i da sukuru da intimasi da indikaki cikin halar Allah shi kenan kuma an mutu shi kenan kuma duk wannan sai ya wasu kuma ya dawo haba ai sai dai gaba kuma wannan hanyar da gani a duniya a lahira ci gaba za a ba za a dawo baya ba ba habibi to ba na neman wani in ba muka hawa hadisi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai nake nema shi ko ubangiji ko kuma kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nake nema da shi ya walam yarda
ko ba nake shi da ya ba dil firdausi in shiga jannatin firdaus duna taqaddusi koma bayan karkakar ruhu ita da ke nema ruhu na ya karkaka duk inda na kuma ga ubangiji wannan nake nema al-yawmani duniya da lahira gidaje biyu min niyya waɗanda Allah ya bani Allah ya halicce ni a duniya ya sa Allah ya halicce ni tun alamin arwahi ya kawo ni duniya sannan kuma ya alƙawarin lahira yace to duk abin da na aikata na alheri a duniya da abubuwan da za a bani a lahira baki daya rago na ba Allah ba shi duk ibaduna da karatun qur'ani na da salloli na da azumi na da zakka na da hajji na da dukkan abin da na aikata a duniya da kuma abubuwan da ba a bani na lada a lahira baki daya ba na bukatar kare kaya ɗaya na ba Allah ba shi yawmun yace ranar farko faqitu na wanzu a cikin sa wa yawmun rana ta biyu wafiti za mu haɗu da shi a cikin wannan rana ghairu mukardafi babu da daidai gara a duniya a duniya za a ce sun kawo jirgi za ka je madina ka je kai ziyara askarawa ma suna tare ka suna hana ka ziyara kawai duk da amma wacce ranar fa ba wani wanda ya zai tare ka ka ta gashi da ita
وهلك وأتى القيد يا مدولا
ce mafi godiyar halitta mai suna Ahmadu wa hallata wa da kalbi ya sauka a tsakiyar zuciyata ba a gere ba tsakiyar zuciyata a nan ya sauka mu ma Allah ta shewa ya sauka a tsakiyar zuciyar da ana bi babin shewa ce ni ba na neman komai tuwahu in ba Allah ba la
ba ni bukata wala mutajassisi kuma ba na fuskan wani ko labarin wani annabi sam wai zama ina tunanin wani annabi kaza ko wani wani kaza da ishe yake duk inda ka gani annabi nake nema ko bincike a kansa nake ba na binciken kowa sai shi al-yawmu minni wato zama na wani kabari wannan baiti a yanzu aka yi shi ba a da ba al-yawm din nan da ya fi wai zama na na barza rayuwar farfafiya al-yawm yau din nan da nake cikin barza
lahu na ba annabi hadiya duk abin da zan karanta a barza dan ya faɗi cewa in sayyara al-ifrad fi darsi sihir sai biyu ya ni fi sarar da kai idan manyan bayan Allah masu ibada sun fara suna karanta kundaye to ne kundi na tafakkuri cikin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunanin da kun da kaunar shi to da ko a kabari ma haka ne islam alamti na ba shi rayuwa ta ta kabari kamar mislan al'amsi kamar yadda na ba shi jiya wato zamana a duniya ce al'amsi jiya zaman duniya yau zaman kabari gobe rayuwa shi ne ma'anar bai zama na na kabari na bashi kamar yadda na bashi jiya zaman da rai a duniya qablahu amin shi kazaka al-gadu haka nan gobe al-ati mai zuwa tijibti na ba masoyi na hadiya wa man mati abin nema abin ma hadiya hadiyar rayuwa ta kamar wasiya da hadiyar rayuwa ta ta dunyawiya da hadiyar rayuwa ta ta ukhrawiya duka na bawa masoyi na wa malmasi abin nema kataratu Yace na tsaro, na katangu, na karkantu, fil fadl da cikakken wata, na wa kai na karkuwa, na wa kai na tafari, da Annabi Muhammadu mai suna fatahu.
al-munir Ni haske, fa innahu domin ta in baka sani ba shi Annabi Muhammadu, binati shi ne ainihin wato, wato, sinafi, wato, ah, masuna, wa tamtani da takwasa.
bilal al-arandati a daren nan na gumurzu da makiya daren da ake gumurzu da makiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mashi na shine takobi na kuma shine garkuwa ta وفوض أمري ina miƙa lamurra na للإله ga ubangiji وأسس شؤوني sannan ina kawo foundation din lamari na na faila خير الكاتب da sumuntin tsayayyen halitta خير معاتبي yayyan abin kawo foundation da shi duk mutum da zai fara aiki ya fara da annabi to wallahi ba wanda ya je rusa shi ko ne za a aiki da kai amma in ka fara gini da son zuciya a ba ya buga misali ba ba ubangi a faman da su ta bayan ruwa ala ta kawamin Allah wa ridwan khairu am man da su ta bayan ruwa ala ta kawamin hare har hare bi da jahan wanda ya kawo foundation din ginin sa da tsoron Allah shi ne ya gine ne ko ko wanda ya kafa foundation din a a gefen wutar jahannama sai an karba sai ya rufa da shi sai ya yi kasa da shi gaba da yanzu ko ko wanda ya kawo foundation din ginin sa kan tsoron Allah shi ne ya gine tsoron ko ya ce to na ni kalamar na da Allah sannan gudun kaula da tumintin yana da ta a kai gudun. Saboda kawo kuwa katangabi karnai da ke da yana ma hadisa su ne كل كتل kowane mafi ولا تكتم بي Allah karka bari ya mutu dariya ولا أرى Allah karka in taba gani تقلب جباري na juya wani mafi da fari baya a cikin yau mun yi fada mun yi fada har ta kai ya kora ni na gudu Allah karka wannan rana duk bala'in mafi ko za mu fada ya zama aljanni kun muna fada ya zama wuta Allah mai gani ruwa in muna faɗa ya zama tsira Allah da yi magi in muna faɗa ya zama magi to koma kare in muna faɗa ya zama kare Allah mai gani kura Allah duk abin da muke da shi in ya zama tsora na kai ko da ya zama yana zama a nan kwamiti kawai ko ba su jaka na manta a yi
wala wata hatisi haka nan ko mutu hakiki ne kona mutum da wutar siyayya ya kifa kuma jin da kasa ta da siyayya da jin da abubuwa wanda ba za ta da martabarsa ba Allah duk wannan sai kun magani karam da riban ko ta Allah ka ji wannan bako wanda duniya da lahira ba ta san shi ba kan duniya ma ba ta san shi ba kan lahira ma ba ta san shi ba
ainihu ka ji ɗan idanuwa lisanahu Allah ka ji ɗan harshen saboda abubuwan da idanuwa su suke gani Allah an ka ji ɗan idanuwa ba za su ɗauki abu ido yana ganin abin da sai an ji ɗan ido ba su iya gani in ba ka ba har ko sai ba su ji ɗan haka harshe abin da harshe ke faɗi na ulumul gaibi in ba ka ji ɗan harshen ba halitta ba za su iya fahimta maganar ba azwaqahu Allah ka ji ɗan ainihin hawasul khamsi shi ne azwa maɗanɗana guda biyar wani ilimin malaman zahiri ke fitowa daga nan gani ji shafa ɗanɗano shafa shafa shafa ɗanɗano gani ji ilimin zahiri dukka ya kare nan ilimin bada da kuma ya kare nafsu kalbi aqlu ruhu zuhur malaman bada suna kewayawa da ilimin su ne a cikin nafsu kalbi aqlu ruhu zuhur malaman zahiri suna kewayawa da su da ilimin su a cikin shaka shafa ɗanɗano gani ji sai su to Allah ka ji ɗanɗano na ka ji ɗan shafata ka ji ɗan shafata ka ji an gani na ka ji an ji na.
ya kai da dauki Ya ce yin wani gausi mai taimako kwamun fice mai yayi da ciki.
da dauki Na yi guri ya ni domin cewa ni ma'arifan bisa na biyi fakakke ne ga halara Muhammadiyya wa kuntu da amali amma kuma ina tsoron ayyukan almajirai na.
a maulaya Kawai Ubangiji na hadisi karkashe ayyukan nasu sun yi miyagun aiki amma suna so na sun biyo da kuma yanzu za a ce ba a san su ba. Za a ce ba a san su ba. ai ya ubangiji sun yi kafa sun yi ayyuka marasa kyau amma ba su biyo hadarinka ko masoyinka sai kuma ka faɗa mana almaru ma an ahabba duk mutumin da zai iya shiga wuri a kuwar masoyinka to bai kai ba a in ka kai duk inda ka shiga masoyinka ba shi saboda ka waɗannan masoya na ne ga su nan sun biyo ni amma ba za ka ce za a duba ayyukan ba to ba abin ba shi saboda kara duba a ba su kawai ya rasulullah in mala'iku sun tare suka ce yi dole
wa inni kai ne da mun ce ni ikdawun wato wato abin gabatarwa ne ala kulli mujtahan su almajiran nawa na riga na gabata ala kulli mutan abin da duk wani abin sha'awar zuciya wa wani kuma mai rauni an ta'ati ne daga barin da'ar ubangiji afkara muflisi mafi talaucin abin yau tallafa ka san babba idan ya kai kukan talakawa ba zai ci ai sun yi kaza zai ci ai ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza to an san ba da kansa yake wannan duk maganganun da ke yake da almajiran su shi shi wa Allah ya riga ya ba Allah ya bauta masa ya ci abin da ke so amma ko mafi akwai abubuwa da ke ke ta wani ga shi nan ba ga ni na zo da rauni ga ni duk abin kan da shi nake yi ga shi nan na san ban da komai in aka ce za a duba in za a yi kallaba to da ka karkace
walaysa ni ba ni bukatar komai siwa anni sai dai cewa ni ittarasu bi fadlihi ina kwaɗayin samun falalar ubangiji mu'addan li hadha ai ya ubangiji ni dan haka ba ta da shi dan falala kawai inna fadlan bi lillahi yuti man sha in ba dan haka ba ina za ce na rafi abin da annabi haramun ya rafa ba ina za ce na fara abin da muhammad al-haris ya rafa ba muhammad al-gani bai samu ba abdul wahhab ibn ahmad bai samu ba abdul hasan al-alawi bai samu ba Allah ai dan falala da ba kai fadbur kasa to Allah ka dora kariyar almajiran nan hawa wa kifi ka canza miyagun ayyukan su zama kyawawa ba wai ko da ake a ta yi miyagun ayyuka a yabe ba a wani tun da na san kana da sallah miyagun ayyukan da suka yi juriya su zama kyawawa ba ba ya ta kuma da su ko an yaje a ya guri a duniya cikin falala zama masu kyau
ya rabbi ya guri wala tuzini filiya kar ka saka min da aiki na sayyan mummuna wala hasanan har kyakkyawan ma bana bukata mun har kyakkyawan ma duka ne bana bukata yadda bana bukatar mummunan aiki da kyakkyawan aikin ma ni a gaban ka bana bukatar ka gane shi fal bari ne jamalul muqaddasi da ainihin jamalan nan a tsarkakewa ita ce Muhammadu Rasulullah ita ce sakamako na kuma ay allah ya ubangi ya rabbal bariyyah ya ubangi talibai salliyan kai salati ala sayyidil aqwani a bisa shugaban kasantattu warhamtana fusi ya Allah ka ji kallon fashi na na ɗauko nauyin halitta da yawa in ne yi sai ga gare da koma in ba ka taimaka bai zaman numfashin ka ne kurum ba ka ba ɗan adam ba zai iya ɗauka aikin nan ɗauka ba abin ya yi nauyi muhammadina
muhammadin mu al-fadili shi ne mabuɗin halitta daga afirka adali المتحقق
wanda yake abin tabbatarwa cikin sunayen Allah العلي madaukaki بما أغلقته wato shi ne ya buɗe lima a kalaktahu a baka kulle cikin hadasar adali zuwa nurul majali المتلمس abin neman kowa da kowa mala'iku da annaba da manzanni da waliyai da siddiqai da shahidai da salihai da musulmai da mutanen kirki da 'yan iska duka shi suke ne har mutum banza ma shi ke ne to وهو كاتم shi annabi shi ne cikamakin annabawa وهو كاتم shi ne cikamakin manzanni أتوا سبقوا له ya zo sun riga shi zuwa a kan su saba kula hutun suka riga shi amma Qur'ani ta ce wa min ka wa min duni kai ne farko sun zo amma kai ne farkon su kuma kai ne karshen su. kai ne awwal kuma kai ne hakim shi ya fa aka kasa gane da dai an ce kai ne farko kai su sa gane to amma da aka ce kai ne farko kuma za a ce kai ne karshe to sai kai ne ya gane ba وناصر ذاك الحق بالحق kai ne mai taimakon wannan gaskiya amma da gaskiyar kake taimakon gaskiya mai taimakon Allah da Allah
مكبته abin dogon hasken kowa وهادي kuma kai ne mai shiryawa ذاك الصراط zuwa fiyayyen hanya صراطك tafarki الجليل wato wanda yake bayyananne المستقيم ma'anan kari wanda ba tsaya ba dutse ba rayi ba fari ba tudu sabbal shi ne siratukan kari almustaki ne kake mataimaki النادي kwadari غير مجلسي ba wanda aka yi rashin gaskiya a kansa ba babu ɗan fashi babu kungiya kungiya a kan hanya hannun ta hanyar da kaga ana biya ana turatuwa ana kungiya kungiya to ba hanya hannun ne hanya hannun ba a fili take kawai hanya hannun ba a fili take haka nan duk malaman da suka ce su malamai ne za su ta bayi zuwa ga Allah suna shiryar da bayi haka suna kungiya kungiya da halin to ƙarya take ba wurin da ba za su kai kawai haka yi mamaki man kaga sun ware sun kusa ake ana ta zai na kana ruwa a baka a gizo da kai za a yi kaga ka yi kafi su ko da haka ka nemi waɗanda za su baka ba wanda za su yi da kai ba ka zo ka biyo ka zo ka kafu ka gidan ka ba abinci ba kaza ba kaza suke ka zo ku zo mu ke za a yi kaza za a yi kaza an kiri ana ashe lissafi ake za ka yi tsada ko ba za ka yi ba
مع العلي to Allah yana salati ka hada da alayen annabi حق القدر gwargwadon kadarinsa قدر نبينا kadarin annabin ومقداره da nauyin kadarin nashi العلي wanda yake mai madaukaki العظيم kuma mai girma تعبد wato wanda aka kafa foundation din gidan halitta da shi sai da aka fara yin shi sannan ne aka yi alƙalami sannan ne aka yi lauru sannan ne aka yi kurfi aka yi al'arshi sannan aka yi mala'iku har aka zo aka yi abin da aka yi har yanzu kuma da annaba ake yi komai Allah zai yi komai yayin da ya so amma abin da ya kaddara kowane abu daga hasken annabi ne to haka ne alhamdulillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya kara ma malam lafiya. Malam tambaya ta ita ce ya ina son malam yi min bayani ya zai yi a unguwar da nake ba a yi wasiƙa ba a yi wasifa sannan kuma ni ga shi ina yi ina so malam yi mun bayanin da ban sannan Allah ya ƙara ma malam lafiya ina so malam yi mun bayani sosai a kan shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu da Abu Affar mai tsakani mai tsakaniya
to magana akan abubuwan da kake ba a yi wazifa hanyar da kai wazifa kai kaɗai dama sharafin da ke nan ko ka bar gari ka zama ka je garin da ba a yin wazifa ko kai wazifa kai kaɗai a kuma idan ya zama unguwar da kake ba a yin wazifa kuma inda za ka je in akwai nisa ko kai wazifa kai kaɗai amma ka rika kokari a sati kana zuwa wani wuri ana yi da kai a sati ko da su in dai ba za ka wahala ba amma in za a wahala kai kai wani ba kai kai ba ko wannan shi ne kada amma idan ya zama akwai wurin da ake yin wazifa a kusa inda kake so ka zaɓa ne ba ku ka ga wannan ya zama san zuciya to shi ko magana kan shi zalimi wani abu ne wanda yake ma me za a ce wai an taɓa yin maulidin shehu radiyallahu anhu aka zo aka yi ta bayani wanda ya ce shehu shi ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza shehu shi ne kaza kaza kaza kowa ya dinga maganganu dai akan shehu to amma sai ji a darbe Allah da ya zo sai shehu a rajulun muslimun haqiqiyyun shi shehu ba wani bane wani mutum ne musulmi na hakika musulmi ne na gaske wanda baya cutar musulmai da bakinsa baya cutar musulmai da hannunsa Ibrahim ya ba halitta Allah hakki to yanda duk abin da za a ga maka kai shi Ibrahim to shi za a ga maka kai shi mutane ne masu ƙarfi wanda tun tasowar sun haɗu da iyaye da ke yi iyaye mana ba iyayen su malamai ne ba jahilai ba wanne ne manyan bayan Allah kuma iyayen maza da mata mahaifin shi ya rajallahu anhu wali ne babban nabi Muhammad babarsa wali ya ce sai da Aisha radiyallahu anha mahaifin Ibrahim Alhaji Abdullahi ne wali ne babba sannan mahaifin shi Ibrahim sai da Aisha ita ma wali ya ce babba to haka kuma suka tarbiyyanci yayan akan biyayyar Allah farkon abin da aka fara koya ko su jayi shi ne san annabi duk da yana da abin da sai Muhammad ya fara koya mai san annabi sannan ya koya masa san iyalan gidan annabi sannan ya koya mai karatun Qur'ani shekara bakwai ya haddace Qur'ani kuma ya dinga bin Qur'ani ya dinga bin Qur'ani har ya bar garin ya tafi wani gari ana ce mai gaba da zaitun dan ya tattara wani babban wali akan dutse dan ya zauna ya karatun tajwidi shekara guda kuma rayuwarsa gaba daya Qur'ani karatun Qur'ani da bin umarnin Qur'ani dan karatu daban bin